أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إن أرادوا إصلاحاً ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه yawa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na juma'a goma ga watan ramadan a shekara ta 1434 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya daidai da 19 a watan bakwai shekara ta 2013 a lissafin miladiya kuma a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke karanta daga littafin tafsirin sa'adi za mu tashi yau daga ayar da muka ji karatunta yanzu aya ta 226 da suratul baqara kuma daga kanta mun shiga wasu matsaloli na musamman da suka shafi wato harkar auratayya zamantakewa saki da makamantan irin waɗannan al'amura har zuwa dai 'yan kwanaki masu zuwa nan gaba insha Allah gwargwadon yadda ayoyin suke a nan gabanmu so muna fatan insha Allah za mu fa'idanta da waɗannan hukunce-hukunce na shari'a wasu masu zurfi wasu kuma sanannu ne cikin sauƙi amma akwai matsalolin da insha Allah za mu yi ƙoƙarin shigowa da su matsalolin da suke da alaƙa da wannan hukunce-hukuncen a zamanance insha Allah inda wani abu wanda yake ba safai yakan zo ba a cikin nawazil za mu ga insha Allah mu dan samu dai mu samu fa'ida insha Allah Allah subhanahu wata'ala na cewa lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم Allah subhanahu wa ta'ala yana magana ne akan waɗanda suke rantsuwa wannan kalma ta yu'luna daga lafazin ala yu'ali yu'li ila'an ma'anarsa shine yayi rantsuwa akan cewa ba zai taki matarsa ba ba zai kusance ta ba ba zai sadu da ita ba wannan lafazi asalinsa maganar rantsuwan ne to amma ya shahara tun jahiliya tun kafin musulunci akwai wannan lafazi a laraba suna amfani da shi amma kuma a shar'ance ya keɓanta ne da maganar mace ta aure mutum ya ce ba zai take ta ba ba kowace irin rantsuwa ba yawwa kowace irin rantsuwa daban amma nan in aka ce ila'i ana zancen mutum ya rantse ba zai kusanci matarsa ba ransa ya ɓaci ko ya yi fushi da a jahiliya abin da suke idan ba sa son mace kuma suna jin haushin su barta wani ya aura sai mutum ya ce ya rantse ba zai kusance ta ba har abada sai a ce ya sake ta ya ce a shi ba zai sake ta ba domin in ya sake ta ai wani ya samu damar ya aura kuma an cece ta to amma shi baya son ya ci gaba da zama da ita saboda kiyayya da ta samu a tsakaninsu daga baya sannan kuma baya sha'awar wani ya aure ta don hassada ko don kishi da haka sai ya ce ba zai sake ta ba kuma ya rantse ba zai kusance ta ba to kaga an bata cikin azaba shine Allah subhanahu wataala sai saukar da wannan tsari ya zama doka idan mutum ya irin wannan to ga ka'ida mecece shine abin da Allah madauki faɗa a larabce nan kun ya fara da wannan aya ya fara ta da lillazina jarun ne wa majrur khabar muqaddam mubtada dinsa shine tarabbusu tarabbusu arba'ati ashhurin waqi'un lillazina shine asalin ma'anar jumla din wato tsayuwa da sauraro da jinkiri da dako na wata hudu da kwana goma shine abinda waɗanda suka yi rantsuwa ba za su taki matansu ba za su yi ma'ana an buga musu lokacin muddar wata hudu idan suka rantse suka ce ba za su sadu da iyalinsu ba to kada ya wuce wata hudu daga wata hudu ta yi za a tsaye da su ko dai su saki matan nan ko kuma su fasa rantsuwan nan su zauna tare da su su kusance su kaga wannan ai taimakon mata ne yauwa to wannan aya tana cikin ayoyi da suka ba da yanci ga mata su fidda su daga danniya da zalunci na mutanen jahiliya a irin yadda ake zama da su ƙarƙashin azabtarwa ba a son su an gaji da su kuma ba za a sake su su aura ba sai a yi rantsuwa da za ta abbadar da su zauna har abada ba tare da an kusance su ba su ba matan aure ba kuma su ba waɗanda suke ‘yan mata marasa aure ba Allah maɗauki ya kyauta to shine ce lilladina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhuri waɗanda suka yi ila'i suka yi rantsuwa cewa ba za su kusanci matansu ba to jiran da za a yi sauraron da za a yi wata hudu ne cif fa in fa'u in sun cika ga abin da suka ce za su yi ma'ana su cika abin da suka faɗa bayan wata hudu misali kai idan suka ce sun fasa kuma yanzu sun dawo za su sadu da iyalinsu to Allah maɗauki zai gafarta musu sai su mai sai su kafara ma'ana idan mutum bayan ya rantsa ya ce har abada ba zai kusanci matarsa ba to daga baya sai a yi masa wa'azi sai ce a wannan hanyar ai ba daidai ba ce sai ce to shikenan yanzu ya dawo zai yi to ai ya riga ya rantsi rantsuwan nan me za a yi da ita sai a yi kafara sannan kuma ya ci gaba da zama da iyalinsa sai ce wa in azamu talaqa in ko suka kudurce a zuciyarsu cewa sakin matan za su yi fa inna Allah sami'un alim to Allah fa mai ji ne kuma ya sani ma'ana maimakon su azabtar da su to su sake su su ba su damar su je su aure su mun gane wannan sai ce wali hada yace wa hada kai ko mu karanta abin da malam ya kawo mana yace wa hada min al-ayman al-khassati biz-zawja ila'i yana daga cikin nau'in rantse-rantse wanda suka keɓanci mace matar aure a fi amrin khas cikin wani lamari na musamman wa huwa halifu zauji rantsuwar mutum miji ala tarki wat'i zaujatihi mutlaqan mutum ya ce ba zai taki matarsa ba ya rantse da Allah ba zai kusance ta ba ba zai take ta ba a mutlaƙan ko dai ce har abada ba iyaka au muqayyadan ko kuma ya kayyade shi da wani lokaci bi aqalla min arba'ati ashhurin au akthara da ƙasa da wata hudu shine aqalla min arba'ati ashhur au akthara ko fiye da haka ma'ana sukan yi wani lokacin wani ya ce ya rantse ba zai taki matarsa ba wata biyu wani ya ce wata uku wani ya ce wata hudu wani ya ce sama da wata hudu wannan duka in dai akwai lokaci sunansa mai muqayyad in ko babu lokaci ya zama mai mutlaqan yawa ya ce kamar ya ce har abada ba shi ba ita wani ya zama ba tare da kaidi ba in ko ya kayyade shi da lokaci to ya ambaci wani lokaci ko wata daya biyu uku ko hudu to shine sai ce faman ala min zaujatihi duk mutumin da ya rantse cewa ba zai taki matarsa ba khassatan ita kadai fa in kana liduna arba'ati ashhurin to in ya kasance muddar bata kai wata hudu ba fa hadha mithlu sa'iril aymani to wannan yana nan daidai yake da sauran rantsoyi kamar ya rantse ne akan kowane abu kamar ya rantse ne irin magana da muka yi jiya ya rantse zai abu kaza sai ya zo ya ki ko kuma ya rantse ba zai kaza ba sai ya zo ya aikata in hanasa kaffara in har ya warware wannan rantsuwa to zai kaffara wa in atamma in ko ya cika rantsuwarsa shine in atamma yaminahu fala shay'a alaihi to ba komai a kansa wannan idan bai kai wata hudu ba daidai wa daida ya zama ƙasa da haka yake ya rantsa ya ce ba zai taki matarsa ba wata biyu to idan ya fasa kafin wata biyu me zai sai kafara in kuma ya cika rantsuwarsa sai bayan wata biyun ya je kusa da matarsa to ya cika rantsuwarsa kuma ba komai a kansa da ya kai wata hudu ya haura ko ce da ya haura wata hudu to da nan zance yake zuwa na wannan ayar abin da za a umarce shi da yi za a tsaye da shi a kai shi gun alkali alkali ya zaune da shi kai wannan ka'idar ta wuce daidai ba daidai bane ko dai ka saki yar mutane ko kuma ka koma mata in har wata hudu da kwana wata hudun nan yayin ina ƙara kwana goma ko kuskure ne ba kwana goma wata hudu da kwana goma zancen iddar wafati ne yawa in wata hudun nan ta yi bai koma mata ba to sai a kai shi gun alkali ya tsaye da shi ko dai a ce ya sake ta tilas ya sake ta in yaƙi alkali ya sake ta wasu malaman ma kamar a wurin mazhabar hanafiya suna ganin cewa daga wata hudun ta yi kawai shikenan ta saku yawa amma jumhurin malamai a sun bar abin a sakin a hannun miji za dai muji hukunce hukunce ne duka na fi'ihu ga sunan ya kawo mana gwargwadon abin da zai kawo mun san dai malam mai littafin mu littafinsa ba littafi ne da ake sa shi a layin a tafasirul ahkam ba in ba kuma ta ba mun yi magana farkon darasin nan namu na tafsiri shekara hudu da suka gabata ko nau'o'in littafan tafsiri iri-iri kashe-kashensu akwai tafsiran da suka mai da hankali da harkar ahkam ana ce musu tafasirul ahkam irin su tafsirin qurtubi malam abu abdullahi al-qurtubi tafsirinsa ɗaya ne daga cikin kuma yana cikin manya-manyan tafasirul ahkam in domin yakan zo kowace aya zai fassara zai ce maka a wannan aya akwai matsaloli kaza sai ce ma akwai matsala ashirin ko talatin a ƙarƙashin wannan aya kuma wata matsala ɗaya sai maka shafi da yawa yana tattaunawa akai yawwa waɗannan galibi wasu malamai suna cewa a irin waɗannan tsare-tsaren sukan fidda littafin tafsiri daga tafsiri sukan mai da shi littafi kamar na fiƙihu idan ka je a littafan fiƙihu nan ne dama inda za a tattauna yanzu matsalolin da muka tattauna a darasin jiya na abin da shafi rantsuwa ne shi mako yauwa ba za a yi aikin alheri ba ko kuma akan maganar haila kai akan maganar haila malam annawawi a cikin littafinsa al-majmu sharhin al-muhazzab na shirazi shirazi shafi wajen 300 yayi akan harkar haila a littafinsa mun san littafin babba ne mujalladai da yawa to kaga idan dama littafi na fiqihu ne wannan ba matsala to littafan tafsiri wasu sukan tsaida wato ko su ba da dama sosai ba zan ce su bata lokaci ba su ba da lokacinsu sosai wajen kwalkwalewa a matsaloli na fiqihu to amma wannan da ke gabanmu ba irin wannan bane shi malam sa'adi hadafinsa a littafinsa shine bayanin ma'anar ayoyin alkur'ani yau da haka karka sanin zaka ji mazhaba kaza sun ce kaza mazhaba kaza sun ce sai a fita daga tafsiri a koma fiqhu mai tsawo yawa akan yi wannan in akwai bukatar haka wani lokaci don fa'ida amma asalin abin da yake cikin littafin shine bayanin waɗannan ayoyi mai Allah ke nufi da su yawa to shine sai yake cewa wa in atamma yaminahu fala shay'in alayhi wa laysa li zawjatihi alayhi sabil matarsa kuma ba ta da wata dama da za ta kai shi kara shine ma'anan ba ta da wata dama ba ta da wata hanya da za ta kai ta ce tana neman wani haƙi a kansa domin rantsuwar da ya yi ba ta kai wata hudu ko muddar da ya bayar cewa ba zai kula matarsa ba ba ta kai wata hudu ba da ta kai ko a ce da ta haura to a nan ne mace take da damar ta kai shi kara amma in ya rantse ya ce ba zai taki matarsa ba ba zai kusance ta ba wata guda kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yi ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min nisa'ihi shahran annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba irin wannan duk inda kaji an ce ala ma'ana ila'i to ana zancen kusantar iyali ne ba amfani da ita a wasu wuraren galibi galibi yawa yakan zo a wata ma'anar kamar hadisin bawan Allah nan da ya ga ɗan uwansa yana zunubi ya ce masa kai kowa ne ka daina mana ya dawo washe gari ya gan shi yana ci gaba dai da zunubin nan ya yi masa wa'azi ya tafi ya bar shi washe gari na uku kenan ko ya sake ganinsa yana cin gaba da wannan laifi sai ya ce wallahi la ya gafirullahu laka Allah ba zai gafarta maka ba to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari sai Allah yake cewa a wannan lokaci dangane da wannan mutumi wane ne wannan wanda yake rantsuwa a kaina cewa ba zan yi kaza ba man zalladhi ya ta'alla alayya sai amfani da wannan lafazin abin nan ala yu'li dan haka yakan zo amma galibi in aka yi amfani dai da ita ana amfani da ita ne dangane da mata cewa mutum ya yi ila'i ba zai kusanci matansa ba manzo Allah ya taɓa yi wata rana da matansa suka matsa masa akan ciyarwa yunwa a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dawowa wannan ta ce to wannan tsanani fa yayi yawa ya rasulullahi yanzu ya za a yi mu fa a samu mana abin da za a ce a samu kaza shi ma yana fama da nasa ku duba fa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda wannan har ransa ya ɓaci har iyayen matan suka zo abubakar umar suka zo gidan suna yi ‘ya'yansu faɗa don me za su matsawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har da ta kai ga abinda kisar doguwa ce annabi sallallahu alaihi wasallam har ya ila'i ya ce ba zai zo gun matansa ba har wata guda to wannan akan wannan da aka sauka don to duk wanda ya yi ila'i ƙasa da wata hudu ko kuma wata hudu kai zuwa ƙasa to ba komai a kansa zai iya cikawa kuma sannan zai iya fasawa ya kafara kun gane insha Allah yawwa me ma'anan zai iya cikawa zai iya bari har ya kai wannan muddar da ya faɗa ba tare da yayi zunubi ba domin me gwargwadon abin da Allah subhanahu ta'ala ya ajiye na cewa kar a cuci mata ya wuce wannan shine wata hudu akwai tattaunawa da malamai suka yi akan in an lura da ɗabi'ar mata akwai kisa ta sayyidina umar akan wannan har yake tambayar mata da ya zagaya wata ran a wani a cikin gari a madina yana jin wata mata tana alhinin mijinta bai dawo ba ina ma za a samu kaza za a samu kaza ta rika maganganun da suke da hadari to umar yake tambayar kamar da kisar da take faɗi umar ke tambayar mata wani lokaci ne mace za ta iya jurewa mijinta bayana mata suka ce masa wata hudu a wata ruwayan ya tambaye hatta hafsa yassa ta ke cewa kai take tambaya ta irin wannan magana sai ce to ai dan amfanin al'ummar musulmi ne sai galibi wata hudu mace za ta iya haƙuri dangane da mijinta in bai zo kusa da ita ba shi yasa sai Allah subhanahu wataala ya sa wannan ka'ida duk mutumin da zai ce zai zauna da matarsa kuma wai ba shi ba ita har wata hudu kuma ya zama bina'an akan rantsuwa ne ya rantse ce ke ba zan kusance ki ba nan da wata hudu to idan har iya wata hudun ne bai zarce ba to ya tsaya iya haka to ba komai a kansa na zancen cewa ya aikata wani laifi ba za a neme shi kuma da ya sake ta ba in kafin lokacin kuma ya karya wannan rantsuwar ya kusanci matarsa to zai kafara to amma idan ya ce har abada ko ya ce wata biyar ko wata shida ko har abada to a nan shi ne a wannan ayar Allah maɗauki ke gaya mana ba shi da ikon yi haka mun fahimci abin me za a yi mata sai ta kai ƙarar mijinta gun alƙali alƙali ya kira shi ya tsaye da shi kai ya aka yi eh ka ce kaza eh na ce kaza to ba ka da ikon wannan abun Allah maɗaukaki ya hana don haka yanzu in har za ka yarda ka koma gun matarka ku zauna lafiya to ka je ka yi kuma sai kai kafara in kuwa ba ka santa to ka sake ta in ya ce ba zai sake ta ba alkali yana da haƙƙin ya ce to ke je ki gida an sake ki kotun shari'ar musulunci ta raba wannan auren naku saboda kar a cuce ki kar a zalunce ki da Allah wani yanci ne kai wannan yancin kar a zalunci mace kuma fi wani abu wato asalin wannan hukunce hukuncen kenan to shine sai ke cewa wa in kana abadan in ya zama har abada ne au muddatan tazidu ala arba'ati ashhurin ala arba'ati ashhurin ko kuma wasu watanni ko wata mudda da ta wuce wata hudu duribat lahu muddatu arba'ati ashhurin to a sa masa a buga masa iya wata hudu iya wata hudun nan su ne kawai a za a lissafa masa min yaminihi daga ran da ya rantsuwa idza talabat zawjatuhu dhalik idan matarsa ta nemi hakan mun fahimci wannan in matarsa ta kai kara kenan gun alkali ta ce akaramaka Allahu ni fa ga abin da mijina ni kuma ban gamsu ba shine ma'ana idza talaba in ta nemi wannan to sai a buga masa iya wata hudu domin za ta kai kara ne dama ta ce to ni fa ga mijina ya yi rantsuwa ba zai zo kusa da ni ba har shekara guda ko shekara biyar ko kuma har abada ya ce ba ni ba shi to kaga ba ta zauna haka ba sai ta kai gun alkali kaga shine ma'anar idza talabat zawjatuhu zalika in matar ta nemi haka mun gane wannan li'annahu haqqun laha domin ku haƙƙi ne gare ta bai halatta mace ta zauna a cuce ta ba kuma malamai kowa dai da irin tattauna da suka akwai littafai na tafsiri wasu kuma ba na tafsiri ba da suka tattauna akan wannan matsalar ta wani gefe mai zurfi na cewa wannan abin da aka faɗi na wata hudu an buga shi ne ko dai dan babin galibin mata ko kuma saboda kunyar mata akan su ambaci wannan zancen ba domin ba lallai ne ya zama cewa wata hudun iyakas ma'ana duk mace sai ta kai wata hudu sannan za ta shiga kunci ba a irin wannan lamarin kowanne da irin kilar jikinsu kowanne kamar da namiji da kilar jikinsa haka mace da irin kilar jikinta wata sati guda wata guda ba ta iyawa jurewa miji baya kusa da ita kowa ya san wannan daga cikin waɗanda suke da mata a nan amma wata kuma za ta iya wuce haka to amma inda za a kai ga an shiga cuta ta haƙiƙa za a iya haƙuri sati ɗaya biyu uku wata ɗaya biyu uku to in ku ya kai wata hudu ana kusa fa da rabin shekara ne yauwa kaga an kusa a shiga wani yanayi kuma na daban to dole sai shari'a ta dora hukunci kat aka yanke miji ba shi da ikon ya zalunci matarsa fiye da wannan mudda ko dai ya sake ta ko kuma a sakan mata ko ya komo ya ci gaba da zama da ita yace li annahu haqqul laha fa idza tammat umira bil fai'ati idan wannan wata hudu muddar wata hudun nan ta cika to sai a umarce shi da cewa ya dawo ya dawo ya kusanci matarsa ya ce wa huwa alwat'u shine ya kusance ta ya sadu da ita fa in wati'a in ya take ta fala shay'a alaihi illa kaffaratul yamin yawwa in har ya kusance ta bayan wacce rantsuwa da yi to ba komai a kansa sai wannan kaffara ta rantsuwa mun ji wannan dama wa in imtana in ko ya ki yace shi ba zai sake ta ba kuma yace shi ba zai kusance ta ba to ujbira ala talaqi sai a tilasta masa shine ujbira eh sai a tilasta masa akan ya sake ta fa in in kuma ya kide ya sake ta din tallaqa alaihi alhakimu sai alkali ya sake ta akan sa ma'ana ya sakan masa ita kamar da ambata mana sai ce walakin alfai'ata warrujua ila zawjatihi ahabbu ila Allah sai dai ya koma gun matan nan tasa kada ya sake ta to Allah ya fi son haka wali hadha qala dan haka ne ma Allah ya ce fa in fa'u in sun dawo wannan fa'u damirin ya'udu alaman hmm? wasu suna kuskuren fahimta sai ana nufin inda mijin da matar suka hada kansu akan su dawo ba shi ake nufi ba damirin ya'udu ala lilladhina yu'luna min nisa'ihim duk jam'in ne su mazajen can da suka yi wannan rantsuwa to in yanzu suka dawo daga waccan rantsuwa suka fasa ta ya zama cewa za su fasa abin da suka ce za su yi na dadewa ba su kusanci iyalansu ba suka fasa shine raja'u ila ma halifu ala tarkihi suka dawo zuwa ga abin da suka yi rantsuwar cewa za su bar shi din nan wa huwa alwatu shine taki fa inna allaha to allah fa ghafurun mai gafara ne ga zunubai ma'ana mai gafarta zunubai ne ya gufiru lahum ma hasala minhum zai gafarta musu abin da ya faru daga gare su min alhalifi na daga rantsuwa mun gane wannan yawwa wancan na ce ai raja'u ila ma halafu ne ba halifu ba halafu yawa halifa yahlafu ko ce halafa yahlafu amma abin nan alhilfu ko alhalifu masdarinsa shine alhalif mazarin nake faɗa shine mai kasra ba wancan mudari'i ba ba kuma abin nan madi ba madi halafa yahlifu yawwa halafa yahlifu amma masdarin alhalifu mun gane wannan yawwa to shine ai idza raja'u ila ma halafu ala tarkihi wa huwa alwatu fa inna allaha ghafurun yaghfiru lahum ma hasala minhum min alhalifi bi sababi ruju'ihim saboda dawo wannan da suka yi Allah zai gafarta musu rahimun kuma shi mai jin kai ne Allah zai ji kansu haithu ja'ala li aymanihim kaffaratan wa tahillatan yayin da muka ga Allah subhanahu wataala ya sanya wa wannan rantsuwa tasu ya sa musu kofa ya sa musu kaffara ya sa musu hanyar da za su warware ta tahilla shine warware rantsuwa yawa kaffara kuma mun sani mutum ya kaffara walam yaj'alha lazimatan lahu bai sa ta zama ta lazimce su ba a ce to shikenan ku zauna a hakan ba ku ba su din ba a'a Allah so yake a fasa sakin nan a fasa rabuwar a kuma fasa tsaron da aka yi cewa ba za a kusanci mace ba a dawo a kula mace a zauna da ita domin ba a kawo ta domin a makale ta ba a kusance ta ba ba don haka ta zo gidan ba inda don haka ne kowa zai kawo mata gidansa ai shikenan kowace mata sai ta zauna a gidansu ba bukatar ma a yi aure don haka asalin abin da sa aka yi aure shine a zauna a zauna kuma a ji daɗin juna a yi dukkan abin da shari'ar musulunci ta ɗora wa mutum ya yi na haƙƙin mata a kansa hakanan kowace mata ta ba da abin da allah maɗauki ya ɗora a kanta na haƙƙin mijinta yau to sannan sai ce haithu ja'ala li aymanihim kafaratan wa tahillatan wa lam yaj'alha lazimatan lahum ghayra qabilatin lil infikak bai lazimce bai sa wannan rantsuwa ta lazimce shi an rasa hanyar da za a fita ba shine غير قابلة للانفكاك ya zama cewa ba ta da damar da za a fincike mutum ya balle daga wannan rantso shine infikaki idan da cewa aka in ka rantse to abin da ka faɗa din nan haka zai tabbata ai kaga an shiga matsala shi ya shiga matsala domin la'alla bacin rai ne jawo mutum nawa ne sukan yi irin wannan abu mutum ya rantse da fushi da komai zai ce ba ruwansa da matar saboda rai ya ɓaci amma daga baya shi zai zo yana kuka yana hawaye ina ma a dawo masa da ita ku tambayi alkalai irin wannan da rantsuwa da magiya duk magiyar duniya wani sai ya zo yayi bayan kwa lokacin da ya bata ran nan ya fushi dama sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta hana ta gaya mana cewa mu daina fushi ko kuma mu daina hukunci a lokacin da ake fushi duk mutumin da zai hukunci lokacin da ya fushi to zai zo ya nadama wani matar ce ta bata masa rai bacin ran ya wuce iyaka ba zai iya jurewa ba maimakon ya fita ya bar gidan sai ya tsaya zai yi fada da mace duk wanda ya tsaya a cikin gida mace ta ne masa fada ya tsaya har ya saurara to shi duk abin da ya faru shi ya jawo kamata ya ka kama hanya ka fita sai ka huce sai ka dawo ko ba haka bane in ko ka tsaya to za ka yi abin kunya ko dai abin ya kai abin da zai kai ta harzuka ka harzuka wadda za ta wuce iyaka la'alla ma ka waiwayi gefen ka kace za ka lalibi abin duka ka yi abin kunya ka da kimata ko ba haka ba ne la'alla kuma ta harzuka ka ta yi zagi kai ma ka harzuka ka yi mummuna abin ka ce ka sake ta to sakin wani ma in ya tashi saboda bacin rai sai ba da wani lissafi wani ya ce dubu ya sake ta saki dubu waje saboda bacin rai sannan kuma tana tafiya ko an raba aure an mai yana koma gida kuma la'alla in fushi ta yi ma ta kwashe kayanta ita kaɗai sai ma ba kowa kuma a gidan kila kuma ta fitar ta bar masa ‘ya'yansa ‘yan ƙanana ta ce ba ta ɗauke su ba yana dawowa su wani ‘yan kuci ku bamu ba su san komai ba su zo suna kama kafarsa suna kuka dole zai rasa yadda zai yi da kansa zai zub da hawaye yana nadama to maimakon kai wannan irin yanayi ka kama hanya ka fita daga gida in ma an cakume ka kun san wasu matan haka suke wallahi baka isa ba ba za ka fita ba sai ka ban takarda ta wasu sun ɗauka kuma takarda ita ce saki takarda daban saki daban saki in yi da baki ma bai ba da takarda ba yayu yawwa to sai ta cakume shi sai ya fusge kai kokari ka cire hannun ba tare da duka ba tare da ka karya mata hannu ba ba wani abu ka salime hannun ka fita sai ka huce sai ka dawo ita ma wannan tafarfasar ta huce sai a ce to yaya sai a tattauna amma in ka bari za ku tattauna a nan za a yi maganin matsala to a nan duk irin waɗannan abubuwan suke faruwa mutum ya ce to na rantse ni har abada ma ba ni baki har abada la'alla kuma shi ya san kansa baya iya jurewa haƙuri bai kusanci mace ba makila sati guda kaga in ya faɗi wannan har abada mai jawo kansa bala'i yawwa wannan in mun kalli abin ma ba ta bangaren abin da a jahiliya din suke ba na niyyar su azabtar da mata wanda zai yi ma kawai don fushi shi ma zai azabtar da kansa kuma ya azabtar da ita matar Allah sauki to shine sai ke cewa ghayr qabilatin lil infikak wa rahimun bihim aidan kuma Allah mai jin kai ne gare su haithu fa'u ila zawjatihim yayin da suka koma in an ce fa'a ma'ana raja'a suka koma zuwa ga matansu wahanau alaihim kuma suka tausaya musu suma wa rahimuhunna wahanau alaihinna suka tausaya musu aka samu hanan hanan shine tausayi da jin kai da ke cikin zuciya yawa wahanau alaihinna wa rahimuhunna kuma suka ji kansu domin azaba ce wallahi mummuna mutum ya azabtar da matarsa irin wannan abu ku tambayi matan su suka san abin da ake ciki kullum in muka samu irin wannan munasabar nakan yi maganganu da wani zai ga kamar na fi fifita ɓangaren mata ba don komai ba saboda zaluncin da maza suke yi musamman al'adar ta bahaushe wallahi yana da yawa shi ganin cewa sakin nan a hannunsa yake zai iya saki zai iya cewa ya dawo da ita koyaushe sai ya buɗe bakinsa duk abin da ya ga dama ya faɗa kuma baya lissafi cewa zai auka yarinyar nan ko matan nan cikin wata rayuwa da za ta dugun zuma rayuwar ta baki ɗaya ta yi nadamar ma wata mai yasa ta aka halicce ta domin wadda za ka zo ka auro ta da mutunci lokacin da kana neman ta ɗib ɗib ɗib kana wani gayu kana tsafta kana ladabi duk inda ka ga yan uwanta sai an wani ladabi da sassautawa da menene a sayo wannan a kai gidan dukkanin takaitar jansa kana jansa a jiki kana bashi abubuwa ko ba haka ake ba daga ta zo kuma an ɗan yi 'yan watanni an haihu ɗaya la'alla haihuwa biyu shikenan kuma kwaɗayinka sai ko dai ya koma kan wata kana so ka sake auro wata ko kuma wani sababin daban ɗan motsi kaɗan daga ta yi laifi to wallahi zan sake ki saboda kawai an baka bulalar saki a hannu wannan ba daidai bane yana da kyau mutum ya ji cewa wannan yar fa da ya ɗauko ta amana ce aka ba shi ya kawo gidansa su iyayenta ba santa ne ba sa yi ba suka baka amma saboda ɗabi'a ce dole mace ba za ta zauna a gaban iyayenta ba ta zama babba tana buƙatar namiji kamar yadda su kansu iyayen suka buƙaci junansu har aka same ka kai don haka duk irin wannan rayuwa ta yarjejeniya ce mace ba baiwarka ba ce ba ta zo don kawai aikinta ta ma hidima ta ta bautar gidanka kai kuma haƙƙinka ba ka kula wani ma ko abinci ba ya bare da ya kamata ba zai ba da abinci da ya kamata ba ga an yi magana kuma ya zare shine namiji yana da saki zai sake ta wannan akwai zalunci a ciki don haka da Allah a tausaya kamar da su kuma matan su ma su daina tsiwa banda zagi banda zagin uwar miji banda cin mutunci in an miki kuma ki gode ki yi haƙuri yawa wasu matan su suke jawowa a gaya musu bakar magana din ya kamata ta zama tana da ladabi babu matar da za ta yi nasara a rayuwarta ba ta da'a ga mijinta a yi da'a ga miji a nan za a samu aljanna shi kuma miji kare zalunci sai a daɗe ana zama cikin lafiya insha Allahu da kwanciyar hankali kamar yadda muke ganin a kissar magabata wani daga cikin magabata yana cewa ya zauna da matarsa shekara ashirin ba ta taɓa ɓata masa rai ba bai bata mata rai ba shekara ashirin da Allah ku tambayewa zai iya wannan ɗauri shekara ashirin ba komai da ya taɓa faruwa ba ta kai ƙaragun uwarta ba shi ma bai kai wata damuwa ba shekara ashirin wace irin nasara ce wannan kuka nasara ce babba to wanda ke son irin wani kowa kuma ya aure so yake fa ya samu irin wannan rayuwar babu wanda ya kawo mace dan kawai yau ta zo gobe a kore ta ta koma gidansu ba dan haka akai ba da haka tunda ku ba haka ce manufar ba duk matakin da zai jawo mai maganin irin waɗannan halayen to da Allah mu rika daukar su banda zafin rai mai yawa banda bacin rai in abu ya faru ayi hakuri babu dan adam din da zai zauna da mutum da bai bata masa rai ba dole ba wai mace kawai ba ka zauna kai da abokanka yanzu kuna da majalisa kullum haduwa za ku yi kawai ku hira da yamma kowa ya kama hanya ya koma gida a irin zaman majalisa da ake a irin nan garin misali za ka ga cewa wata ran sai ka ji cewa yau ba za ka fita ba saboda wani jiya ya bata maka rai ana haka ko ba a yi yauwa to ina ga wanda za ku matsi juna ku kwanta gado ɗaya yau ta buɗe ido ba wanda za ta gani sai kai ka fita gun aiki ka batta a ciki a gidan nan an sa mata doka ita ba za ta fita ba ba za ta je gun ƙawayenta a lokacin da take so ba sai ta nemi izininka tana cikin gida a zaune abinci sai ka kawo in baka kawo ba haka za ta wuni da yunwa kaga idan baka yi tausayi ba baka kuma yi haƙuri ba ai ba za ka kyauta ba kuma sannan za ka ga wata ran za ta ɓata maka rai za ta faɗi wata magana domin zuciyarta a nan take abubuwan damuwa ba ta da wanda za ta gaya in baka yi ba ka fita tun safo kila ma baka zo kun tattauna kun yi wata hirar da za ta gaya maka damuwa ba to lokacin da ka zo kuma kake buƙatar ta a lokacin wannan damuwar za ta sato za ta taso ta ce ta gaya maka shikenan daren naku ya ɓaci ana yi hako ba a yi shi sa maza yana da kyau don Allah mu canza hanyar yadda muke zama da iyali kar mu mun dai bar kuma darasi mun koma wa'azi amma yana da amfani a wannan gurin mutane da yawa daga cikin mazaje Hausawa suna da wani sakaci da suke ba sa zama da iyalinsu su zauna da su su ji matsalolinsu wani abokinsa ya fi matarsa muhimmanci wajen rayuwar da yake gudanarwa ya koma gida ya zauna shi da matarsa yau mai ake ciki yara sun je makaranta sun dawo a zo a duba littafansu wane ya yi ƙoƙari wane bai ƙoƙari ba a yi tattauna a ɗan yi raha ka tsokani wannan a yi dariya yana sa gidan kowa ji daɗin zamansa amma wani ba ruwansa gidan ma in ya fita tun safe in ma'aikaci ne a ofis in ɗan kasuwa ne ba zai zo ba sai da daddare yana gun abokansa da rana dama ba abinci rana da shi yana can a kasuwa ba a ko aika masa zai ci tsiransa ya ci abubuwa masu daɗi ya bar su da kunun tsamiya da abin da Allah ya hore sannan in ya tashi dawowa duk damuwar nan da ta dame shi a kasuwa zai zo doro akan matan nan yana zuwa ya ga wani dan kuskure kaɗan sai ya hauta da faɗa tun safa ba ta ganshi ba bai zo sun tattauna ba tana da matsaloli ta shanye ta yi rance ta yi sefane ta yi kaza ta yi kaza duk maimakon ya saurara ta gaya masa ya hau faɗa akan wani ɗan ƙaramin abu shikenan sai ga cewa abu ya faru aure ya zo ya lalace ana wannan ko ba a yi duk wannan yana da kyau da Allah mu gyara su mu riƙa kusantar matanmu abokan rayuwa ne mu zauna da su mu yi hira da su mu tattauna mu ji matsalolinsu ai ta san dama ba kai kafi kowa kuɗi ba don haka ba za ta sa ran cewa duk matsalolinta dole sai ka warware su yanzu ba ka yi haƙuri ka tsaya ka ji in ka ji matsalar sai ka ce to da Allah ki haƙuri zan tafi in nemo ki taya ni addu'a duk sallar ki duk lokacin da kike samu damar yin addu'a ko da ba ma sallah ba to ki roki ubangiji ya yassare min lamarina idan tana wannan baka san addu'ar wadda za ta karɓa ba Allah sai ya karɓi addu'ar ta kuma kayanka Allah ya musu albarka ta Allah maɗauki da ya samu gyara waɗannan halaye da mu da matan baki ɗaya to shine sai ke cewa wa in azamu talaqa idan kuwa suka ƙudurce a zuciyarsu za su yi saki su mazan kenan in mazan suka ƙudurce a zuciyarsu saki za su yi shine ma'ana azamu talaqa ai imtana'u min alfai'ati suka ki komowa gun matan tunda ai rantsuwa suka ba za su komo ba ko to in suka ki komo wannan fa kana zalika dalilin ala raghbatihim an hunna wannan kuma ya zama dalili ne da ke nuna mana cewa ba su da sha'awar matan shine mana raghbatihim an hunna raghiba anhu ma'ana baya sansa in an ce raghiba fihi yana sansa yawa ma'ana ragbatihim an hunna wannan dalili ne akan cewa ba sa son mata yawa an ce su koma sun ki komawa to wa adama iradatihim li azwajihim kuma ya nuna kenan dalili ne kan cewa ba sa son matan nan nasu yace wa hadha la yakunu illa azman ala talaqi wannan baya nuna komai sai cewa abin da zamu fahimta shine wane yayi azama fa zai saki matarsa wannan azmin a larabci ma'anarta yadda muka dauka da hausa amina cewa wani ya yi azama me ya yi azama ya daura niyya ya gama yanke hukunci yau to shi ake nufi fa in azamu talaka in suka yi azama suka yanke hukuncin suka yanke kudirin cewa za su saki matan nan ma'ana an ce su koma su sadu da su sun ki to in suka tsaya akan wannan cewa ba za su koma din ba to alama ce ta cewa ashe kenan sake suke so su yi sai ce fa'in hasala hadal haƙƙul wajibu minhu mubasharatan idan wannan haƙƙi na wajibi ya samu daga gare shi mubasharatan ma'ana a ce ya yi mun gane shi ne haƙƙin wajibi a lokacin da ya ce ba zai kome ba mai haƙƙi wajibi kuma next maybe ai shi ne a ce to shi kenan tun da ba za ka koma ba ka saki 'yar mutane yauwa ka faɗa da bakinka cewa yanzu ka sake ta in yi wannan to in ba haka ba sai ce wa illa ajbarahu alhakimu alaihi sai sarki ko alkali ko mai hukunci dai ya tilasta wannan miji akan cewa lalle ka saki matan nan Mm. ina sake nanatawa wannan maganar tambihin cewa sau da yawa muna cewa takadda takadda takadda ko yawa maganar takadda me alaka takadda ne da saki hmm? ba ta wuce shaida ba yawa shaida ce amma mutane da yawa yanzu musamman a inda ba karatu ake ba an ɗauka takadda ita ce saki shi yasa za ta ce ba ni takadda ta tana nufin sak- ya sake ta kuma sannan takan idan ya ce ya sake ta sai ta tafi gidansu ta ce gashi nan nayi nayi yaban takarda yaƙi ƙila ma kuma su iyayensa ɗauka cewa bai sake ta ba saboda ta ce an hana ta takarda ko ba haka ba ko shi yasa fahimtar da mutane suke na cewa takarda ita ce saki ita ce take sawa ma wani zai yi sakin a takardar ya rubuta takardar ya bayar wai idan an kawo uban uban yar kenan uban matar sai ya yayyaga wai shi ya yi fushi ki koma ma'ana shi yana ganin ai abin bai yiwu ba saki bai yiwu ba ta koma kamar ya kashe shi sakin ya riga ya auku daga lokacin da ya ce ya sake ta takarda shaida ce ko babu takarda saki ya yiwu ina fata mun gane wannan a ƙara tambihin mutane saboda su gane irin waɗannan abubuwan ka je kotunan alƙalai za ka sha da abin dariya da abin haushi zai ishe ka saboda tsabar jahilcin da al'umma mu suke ciki don Allah a mai da hankali wajen ilmantar da mata yauwa mata a sa su su karatu rashin zuwa makaranta ya sa duk waɗannan haƙoƙin ba su san su ba to shine sai yake cewa kuma har yanzu um, fa inna Allah sami'un alim in har suka kudurce cewa suka yanke hukuncin saki za su yi matan za su saki matan nasu ba za su yi koman nan ba daga rantsuwan nan tasu to Allah fa ya ji mai ji ne alimun masani ne fihi wa'idun wa tahdidun liman yahlifu hadha al-halif wannan maganar da Allah maɗaukaki ya ce fa inna Allah sami'un alim akwai wata barazana a cikinta kun gane wannan wace irin barazana ce ya rantse ya ce ba zai kusanci matarsa ba aka ce ya koma ya ce ba zai koma ba aka ce ya sake ta ya ƙi sakinta ko kuma in ya yanke cewa saki zai yi amma ce ya sakin wani yaƙi to in sun ya yanke ma sakin zai yi to Allah na sanar shi fa ya ji abin da yi ya ji me ya ji duk abin da ya saba din can an ce ya saba wa wacce rantsuwa ya kafara ba ita ce kawai wahalarsa ba yawwa inda ya yi fasa rantsuwan nan kafara kawai zai yi shikenan ya dawo ya fita daga zaluncin matarsa ya yi da'a ga Allah cewa kar a yi saki domin saki Allah baya son sa mun fahimci wannan abu yawwa to idan ya zama cewa ya ƙi yadda da wannan abu to Allah yana gaya masa yana masa kuma gargadi da barazana cewa Allah fa ya ji me yake yi kuma yana sane da abin da yake shine ma'ana fihi wa'idun akwai narko wa tahdidun da barazana liman yahlifu ga duk mutumin da yake rantsuwa hadhal halif irin wannan rantsuwa din na cewa ba zai kusanci iyalinsa ba wa yaqsidu bidhalika al mudarrata wal mashaqqa kuma ya zama cewa rantsuwan nan ya yi ta ne don yana nufin cutarwa da kuntatawa matarsa duk wanda ya wannan Allah na gaya masa cewa Allah yana jin maganarsa kuma ya san me yake kaga wannan ya nuna mana lalle mu wa'azantu mu fita daga irin wannan yanayi a daina yin duk abin da zai cutar da mata sai ce wa yustadallu bi hadhihi al-aya wannan aya ana kafa hujja da ita har yanzu ala anna ilaa cewa ila'i khassun bizawjati ya shafi mace ne kawai matarka ta aure yauwa liƙaulihi za mu ƙarin bayani wannan a cikin fa'idojin aya saboda faɗin allah maɗuki da ya ce min nisa'ihim nan ce min nisa'ihim mace tana zama min nisa'ika daga an ɗaura aure ta zama matarka yauwa don haka ba a zancen wanda ya ce ya rantse ba zai taki baiwarsa ba kun gane wannan yana da baiwa ku yanga sai ya rantse ba zai take ta ba wannan duk ba ila'i ba domin Allah cewa ya min nisa'ihi amma kuma ba ta cikin nisa sai sa har malamai suka kawo zan kawo shi nan tunda ya ambace shi kafin mu zo kan wancan idan mutum kuma yayi rantsuwa cewa ba zai taki wata mata ba yace wane wance har abada ni da a ce na kwanta da ita misali in ya faɗi wannan magana sai kuma Allah ya kaddara ya zo ya aure ta wannan sunansa ila'i ko ba sunansa ila'i ba malamai suka ce wannan ba ila'i ba ne amma tun da ya aure ta kuma sai ya kafara mun fahimci abin domin ila'i ba a yinsa sai akan matarka ta aure yawwa kuma shi yasa suka ce har yanzu ila'i yana hawa kan mutum daga lokacin da aka kulla aure in dai mace kulla aure aure ne sahihi daga daura aure yanzu ana tashi daga kamar da muke cewa fatiha ko a yanzu al'adar bahaushe ana tashi daga cewa an daura aure sai mutum ya kuma yi ila'i ila'i ya yiwu ko bai yi ba ya yiwu saboda me matan nan matarsa ce sahihin aure kaga ya saki daga tun ma bata zo gidan ba ya azabtar da ita Mm. Allah kyauta to shine sai ke faɗin wannan wa ala wujubil wat'i kuma sannan wajibi ne a wannan aya ta nuna mana wajibi ne mutum ya koma take matarsa fi kulli arba'ati ashhurin marratan yawa wannan wata matsala ce ta fiqh cewa a shar'ance wajibi ne mutum ya kusanci matarsa sau ɗaya a wata hudu me ake nufi da wannan ana nufin aqallul wajib yauwa duk inda mutum yake duk wata tafiya da zai yi to ya dawo kafin wata hudu in ba haka ba ya yi haramun in ya tsallake sama da wata hudu ya bar matarsa bai kusance ta ba kaga irin masu matsalolin yawace-yawacen nan da manyan 'yan kasuwa da manya-manyan ma'aikata kun san wasu mutane suna tsammanin auren manyan masu kudin nan wani daɗi ne to ku tambayi matan ba mata masu son azaba irin matan masu kudi musamman mata masu kudin da ba sa zama tare da su yau yana dubai gobe yana ina ne ya tafi umara an tafi london mitin ana menene na wannan kamfani da wannan kamfani in ya dawo a kano yake ya tafi abuja kwana a shekara sai ta ganshi sau uku ko hudu mata ce ba shi yasa sai ku ji matsaloli suna tashi tsakanin matar gida da direban gida dole a samu wannan saboda mai an zalunce ta an sa ta irin wannan yanayi mun fahimci wannan don haka haramun ne mutum ya wuce wata hudu bai kusanci iyalinsa ba wannan shine alal akallin wajibi kenan yawa ba ana nufin dole haka za a yi ba ma'ana wajibi akalla amma a tsakanin wannan kowa gwargwadon bukatarsa gwargwadon bukatar miji gwargwadon bukatar mata yace li annahu ba'da al-arba'ati yujbaru domin kuwa bayan wata hudu tilasta shi ake ko ya koma gun matarsa in ba haka bai sake ta domin ba za a bari ya ta zalunta ta ba in ma alal watsi ko dai a tilasta masa ya koma ya take ta au alal talaqi ko ya sake ta wala yakunu zalika illa li tarkihi wajiban kun gane inda ya gano me yasa aka ce wannan wajibi ne a wata hudu sau daya ya ce inda ba wajibi bane me ya kai a ce a tsaye da mutum a ce to ko ka koma ko ka sake ta ai saboda ya bar wajibi mun fahimci abin ashe wajibi ne mutum ya kusanci iyalinsa a wannan tsakani din to saboda lokacin ba zai isa mu fara aya ta gaba ba kuma hukunce hukuncenta suna da ƙarin bayani da tsawo su ma za mu tsaya a nan sai dai mu je a fa'idojin da za mu samu sun kai kimanin guda goma sha biyu daga wannan aya Allah ya samu fahimci wasu kuma sun shigo cikin darasi din za mu iya tsallake wanda ya bayyana na farko daga cikin waɗannan hukunce-hukunce ko fa'idoji da muka ji a wannan aya fubutu hukumin ila'i hukuncin ila'i tabbataccen hukunci ne ga shi nan kuma an ƙayyade shi da wata nawa wata hudu cif daga Allah subhanahu wa ta'ala nassan ba istin batsi ba ba maganan malamai bace cewa wata hudu ballatana a ce an saba wani malamin ya ce wata hudu wani ya ce wata biyu wani ya ce wata uku Allah ne faɗa nassi ƙuruƙuru a ƙur'ani arba'ati ashhuri tarabbusu arba'ati ashhuri um, abu na biyu annal ila'a la yasihhu min ghairi zawjatin wannan na faɗe shi yawa cewa ila'i ba a yin sa sai idan mace ce matarka ta aure mutum baya cewa yayi ila'i daga wata mata da ba matarsa ba mutum baya cewa yayi ila'i ga wani abu daban ma ko uh, ko kuyanga ko makamancin wannan duk babu sai mata domin nassi ne cewa min nisa'ihim yawa na uku annal muli sunan ismu fa'il kenan na mai rantsuwa irin wannan muli yawa almuli yudrabu lahu muddata arba'ati ashhur shi mutumin da ya irin wannan rantsuwa za a buga masa wata hudu daga ran da ya ila'i daga ran da ya wannan rantsuwa daga ran ake fara lissafa wata hudu ne in yayi ɗaya ga watan ramadan misali to kaga ramadan shawwal dulƙada ko da babinan da dulhijja yana ƙarewa sabuwar shekara muharram wata hudu sun ƙare don haka sai a kai shi kotu mun fahimci abin nan yawwa sai a kai shi gun alkali a sa masa wannan kaida saboda me don Allah madauki ya ce tarabbusu arba'ati ashhur yawwa fa yufidu don haka wannan yana fa'idantar da annabtida almuddati min ila'i cewa farkon lissafin muddar ana fara shi ne daga yaushe daga ran da mutum ya yi wannan rantsuwa fa'ida ta hudu hikmatullahi azza wa jalla wa rahmatuhu bi ibadihi fi mura'ati huquqi zawjati mun ga hikimar Allah subhanahu wata'ala da kuma yadda Allah ya damu da haƙƙin mata ina masu sukan musulunci cewa mata an danna haƙƙinsu mata kaza da kaza mata kaza da kaza duk duniya ba inda aka samu irin wannan hukunci hukunci na adalci irin wannan har a ce ga ka'ida mata yadda za ka zauna da matarka karka cuce ta an ce kaza karka wuce wasu addinan ba ruwansu sun kyale ma mutum yana da matarsa yana da mistress a wani wurin ko duk garin da ya je kamar kuma da wasu wasu bidiyoyin kuma wasu bidiya ga inda matar mutum take kuma mutum ya je ya mutu a wani gari duk inda ba za a ba mace haƙƙinta ba to dole sai an yi wani abin da ya sabawa Allah subhanahu wataala ko ya zama ba musulmi bane ya aje mustadas ko kuma ma musulmin ana samu wanda shi ma yana da matar ya kuma aje wata a wani wuri wannan duk zalunci ne kuma Allah madaukaki zai tambayi mutum a kansa to Allah subhanahu wataala saboda yancin matan nan a kwato musu yanci yanci ba irin wancan da tura suke da'awa ba a ya kare wa mata haƙƙinsu cewa duk matar da aka zauna kun ga wannan fa sirri ne a cikin gida ba bayyana shi ake ba wani zalunci ne da ake mata ba wanda za ta iya gaya ba in na abinci ne dama za ta iya zuwa da sauri ta faɗa a gidansu ko idan na tufafi ne shi ma wannan wannan ku za ta ji kunya sai Allah maɗaukaki ya kwato musu yancin ya faɗa gashi a Qur'ani kowa ya san hukunci duk wanda mijinta ya kyale ta har wannan wata hudu bai kula ta ba to ta je gun alkali za a neman mata haƙƙinta haƙƙinta kuma shine a tilasta masa ya dawo ko kuma me a tilasta masa ya sake ta in duk ya ƙi wannan alƙali an ba shi dama ya ce tafi gidanku an raba wannan aure kotu ta sa hannu a buga takarda cewa yau ba matarsa ba ce ke don me duk za a yi wannan ba don kula da haƙƙi ba shine kun ga ashe akwai hikimar Allah subhanahu wa ta'ala da kiyayewa ga haƙƙin mata wa kama annahu haqqul lizawjati fa huwa maslahatu zawji shi kansa wannan abun kuma maslaha ce ga shi mijin la'alla shi ma lokacin da ya faɗi waccan kalma ya samu nadama ila dama yana neman hanyar da za a dawo to a ilmantar da shi kawai kafara zai yawa ya dawo kawai ya kafara kafara dai ba za a yafe masa ba tunda haƙƙin Allah ne a na biyar annal muli yuqafu inda mudhi arba'ati ashhur shi mai rantsuwan nan ana tsaye da shi tsayarwa ma'ana a kai shi gaban alƙali daga cewa wannan watanni hudu sun shuɗe to lalle a tsaye da shi wa yuqalu lahu a tsaye da shi imma an tafi'a ko dai ka koma gun matarka ka yadda da saduwa da ita wa imma an tutalliqa ko kuma ka sake ta fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim saboda haka Allah madauke faɗa ma'ana fa in fa'u akan wannan rantsuwar cewa za su koma su fasa fa inna allaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa in kuwa suka ce saki za su yi to shikenan Allah madauki ya san me suke laka kage wannan ya nuna kenan ashe bayan muddar ne ake tsaye da shi a yi masa wannan hukunci ba kafin muddar ba kafin muddar mun faɗa me ya hukuncin sa kafin wannan muddar wata hudu me zai yana da zabin me abubuwa biyu ko me ko ya koma to in ya koma kage ya lalata rantsuwarsa me zai yi sai ya kafara ko kuma ya saki yawwa amma ba shi da laifi kafin wannan lokaci ko kuma ya saurara ya bari har lokacin da ya rantsuwar in bai wuce wata hudu ba to bai zalunce ta ba ba zunubi a kansa kuma bai warware rantsuwar sa ba na ya kafara kun gane waɗannan su ba yawwa to abu na shida sai ce anna talaqa bi yadi zawji mun fahimci anan cewa saki a hannun miji yake wa zai gano mana tan ina muka gano wannan tunda ya ce fa in azamu talaqa ya nuna kenan ashe asalin sake a hannun miji yake yauwa ba a hannun kowa ba domin ƙudurtawa a zuciya cewa za a yi saki ba na kowa ba ne ina masu yin fushi in an ɓata wa 'yarsu su je su ce su sun saki matar ko kuma uban miji in matar ɗansa ta yi masa wani abu a gida sai ya umarci uwan mijin ya ce je ka sake ta ta bar mana gida ai ana yin wannan a wasu wuraren ko to wannan duk ba shari'a ba ce yau shari'ar musulunci ba mai ikon sakarwa mutum mata sai shi kansa wanda aka zauna aka ce an ɗaura aure tsakanin wane da wanci shi wannan wanan shi kadai a duniya yake da damar ya ce ya saki matarsa sai alkali alkali kuma kun ga wannan bangaren haƙƙin Allah ne shi kuma yana zuwa ne dama don ya kare haƙƙin ɗaya daga cikin bangarorin nan biyu wanda ya zalunci a kama shi da laifin zalunci wanda aka zalunta a mayar masa haƙƙinsa wannan kun ga a madadin shari'a yake zuwa yawwa don haka ba haƙƙin uba bane ba haƙƙin uwa bane maganar saki a banda wannan ya ce yawa mai dalili ya ce liƙaulihi saboda faɗin Allah maɗauki da ce wa in azamu talaka shi ya nuna mana wani domin domirin yana koma zuwa ga lillazina yu'luna min nisa'i yawa abu na bakwai sihhatul ila'i min ghairi al biha magana da muka faɗi ɗazu shi ma nan ta wuce ila'i ya inganta ga matar da ba a ma tare da ita ba an ɗaura aure ba ta tare ba an tsuguna yanzu an ɗaura aure jama'a sun tafi sai mutum ya yi ila'i ya ce ya rantse wannan matar ba zai kusance ta ba ko ya ce har abada ko ya faɗi wani adadin watanni ila'insa ya yi ko bai ba mun faɗa ɗazu ko ya yi ya yi saboda me saboda faɗin allah maɗauki da ya ce min nisa'ihi wal mar'atu takunu min nisa'il insani bi mujarradil aqdi sahihi daga an zauna an ɗaura aure ingantaccen ɗaura aure to mata ta zama min nisa'ika mun gane don haka duk mutumin da ya ila'i daga matarsa a ila'i ya tabbata saboda matarsa ce abu na takwas annal ila'a ma fauka arba'ati ashhurin muharramun mutum ya ila'i ya rantsu wannan ba zai kusanci matarsa ba sama da wata hudu to haram ne haram ne don me liƙaulihi fa'in fa'u fa'in Allah gafurur rahim kun ga ina malaman suka gano wannan fa'in Allah gafurur rahim ɗin nan me ya kawo zancen ai gafara in ba zunubi aka yi ba kun gane zancen shi ne abin da ke nufi ma'ana an hango cewa ashe zunubi ne mutum ya rantsuwar cewa ba zai kula matarsa ba har fiye da wata hudu domin Allah maɗauki cewa fa inna Allah gafurur rahim in har ya dawo ya ce ya fasa zai koma gun matarsa kuma ya kafara to Allah maɗaukaki zai gafarta masa wancan laifi da yi ashe rantsuwan nan da ya yi laifi Allah subhanahu ta'ala kuma zai kama shi laifi to mu gaggauta na tara anna ruju'al insani amma huwa alaihi min al ma'siyati sababu lil maghfira idan mutum ya dawo daga abin da ya san cewa sabo ne yayi in ka fasa to wannan sababi ne na Allah ya gafarta maka mun gane tunda wancan ai cewa akai fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim in suka dawo suka dawo daga me suka dawo daga wancan saban da suka yi ashe rantsuwar cewa ba za a kusanci iyali ba saban Allah ne tun daga shi an ce an gafarta wa mutum to kuma ashe kenan dawowar da kai ita ma sababi ne na a gafarta maka abu biyu ne anan na gaba anna allaha la yuhibbu talaq Allah madaukaki baya son saki shi ma wannan mun ji abu na sha ɗaya an na talaka la ya ƙa'u bi mujarradi tamami muddatil ila'i cewa saki baya aukuwa daga kawai wata hudun nan sun wuce wannan gwargwadon ra'ayin mafi yawan malamai kamar da ambata mana a mazhabar abu hanifa ko ce su al'ahnaf wannan mazhabata hanafiya su suna ga idan wata hudun nan ya cika cif kamar da ba da wancan misalin mai ɗaya ga watan ramadan ran yaushe zai cika zulhijja yana karewa to shikenan wata hudu sa kare to washe gari ɗaya ga watan muharram sunan matar an sake ta al'agun mazhabar hanafiya yawwa amma agun jumhurin malamai in wannan lokaci ya wuce sai an kira shi ya saki ko kuma a sake ta a kansa abu na ƙarshe annal fai'ata ahabbu ila Allah min at-talaq cewa a koma a fasa wannan rantsuwa mutum ya koma zuwa ga iyalinsa din nan Allah ya fi son haka fiye da ai saki domin an yi saki ai kaga mafsada biyu ce ta faru in ku aka koma mafsada ɗaya ce in aka koma mafsada ɗaya ce ta kafara kawai din bawan Allah zai in ku har aka yi saki an samu mafsada biyu cutar wadda aka yi matan nan dai tana nan amma raba ta da mijin mijin da ya daɗe wata hudu bai zo ba to yanzu an ce ma ba miji kuma sannan an shiga zancen saki kaga ta dawo gaba ɗaya ta zama wata mata daban ta shiga wata rayuwa ta kunci Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya ƙara mana ilimi mai amfani Allah ya ba mu ilimin wajen kula da haƙƙin iyali Allah ya ba iyalin musuma ilimi na haƙuri da mu ma mai haƙuri da su duk abin da zai sa a shiga haƙƙin wani Allah ya ilmantar da mu mu gane kuma mu guji kuma mu azantu daga aikata dukkan abin da zai ja mana zamantakewar mu ta lalace wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk